بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 22 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi al-dhal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دار خيري idan ba manta ba wannan ɗan shi'a ya kawo magana cewa ai bayan rasuwan annabi ma abubakar da ya hau raga ba ma wata mubaya'a ce aka haɗa kai mai ba domin su sayyidina Ali da su Talhat ɗan Ubaidillah da su Zubair ɗan Awwam da sauran mutane da yawa da ya lissafo ya ce ai ba su ma zo sun yi mubaya'a ga Abubakar ba to shine malai ce au dama ba su yi mubaya'a ba to in ba su yi ba kawo mana dalili kogo jama in ma faɗin magana da baki ne kowa zai iya yi amma in ka ce kaza to sai mu ce ka zo da dalili kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina malam ya bibi ya bibi ya bibi ya kawo mana ababen da mun karanta su a baya kun ji ai to shine yau sai malam ya ce fasabata bi haza to sai ya zama ya tabbata da waɗancan bayanai da muka gabatar ittifaqus sahaba radiyallahu anhu duk sahabbai sun haɗu wa ijma'uhum sahabbai gaba ɗaya sun haɗu sun yi ijma'i ala bai'ati abi bakarin akan yi masa na abubakar mubaya'a kama dallat ala zalikar riwayati sahiha kama yadda ruwayoyi ingantattu suka tabbatar da wannan an sahaba daga sahabban annabi wa an a'immati salaf kuma manya-manyan limamai magabata ma sun tabbatar da wannan mamba a dahum waɗanda suka zo bayansu وما قرره علماء المحققون في هذا ما ce abinda malamai masu tabbatar da gaskiya suka tabbatar akan wannan matsala shine abin da yake daidai duk abin da wani ya tarfato ya zo da shi na tarkace don ya yi magana ya da'awa jima ba za a ɗauka ba Allah shi kyauta wala ya fi haza ma sabata fi sahihi fi sahihi bukhari mala ya ce wannan ba zai yi suka game da khalifancin abubakar ba abin da aka ruwaito cikin sayul bukhari min hadisi aisha radiyallahu anha a hadisin sayyida aisha Allah ya ƙara mata yadda cewa anna aliyan kad takhallafa an bai'ati abi bakarin cewa sayyidina ali bai zo ya yi ma abubakar mubaya'a ba hayata fatima sanda fatima ke da rai radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda summa innahu ba'da wafatiha iltamasa masalihata abi bakarin to bayan rasuwan fatima sai ali ya nemi sulhu da abubakar wa baya'ahu kuma ya zo ya mu baya'a mu'taziran lahu har ya gabatar ma abubakar da uzurin shi bi annahu ma kana yunafisa ababakaran fi ma saƙahu Allahu ilaihi cewa ba zai yi gogoriyo da abubakar ba cikin baiwan da Allah maɗaukin sarki ya mai na zamantowar shi khalifan annabi min amrin khilafa dangane da al'amarin khalifanci. Lakin na kana yara lahu haƙƙul mashwara, sai dai shi sai da na Ali yana ganin ai yana da haƙƙin a kira shi a shawara da shi. Liƙarabatihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin kusancin shi da annabi, to wannan ƙin kiran shi da ba a yi ba, to aka ce shi ya hana shi zuwa yi mubaya'a a ranan da aka yi mubaya'a. Wannan bayani mala ya ce ka karanta sayawar Bukhari a kitabul magazi babu gazota khaibar katan fatowul bari mujallidi na bakwai shafi na ɗari hudu da casa'in da uku a lamban hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da arba'in da lamba na dubu hudu da ɗari biyu da arba'in da ɗaya jama'a mun gano wannan da kyau ku da an kawo wannan hadisin a haka kenan sai da na ali ya yi mu baya ko bai yi ba akwai abin da zai illata jagorancin abubakar don an mai mu baya a makare? Babu. Mala ya ce fa'innal ulama al-muhakkikun domin malamai muhakkikai masu tabbatar da gaskiya zakaru anna hazihi bai'atan thaniya suka ce wannan mubaya'an da Ali ya zo ya yi ita ce mubaya'a ta biyu. Li'izalati ma kana kada waƙa bi sababil miras. saboda ya tunkuɗe abin da ya ɗan taso ɗin nan sababin gado min wahsha na ɗan damuwan da ya taso, to sai ya komo ya ƙara yin mubaya'a domin ya nuna ma abubakar bai fawa wani abu ba wani abu. Ina fatan mun gano wannan da kyau, jama'a abin da ya faru, sanda Fatima annabi ya rasu, ta zo wajen abubakar ta ce ya bata gado. Kun gano wannan da kyau ko abubakar ya ce a Fatima, ai mu jama'ar annabawa ba a gadon mu abin da muka mutu muka bari sadaka ne Fatima ta gamsu amma ta ɗan ji zafi a ranta kun gano wannan da kyau da Abubakar ya mata bayani sai ta gane to bayan ta koma gida ba daɗewa rashin lafiya sai kama ta sai Fatima sai ta kwanta sai ta rasu bayan wata shida to sai sai na Ali ya ƙara komowa sai ma Abubakar mubaya'a saboda ya nuna mashi fa shi bai kullaci Abubakar ba dan ya hana Fatima gado ko mun karanta da ku a nan waɗanda ma suke ta surutu a kan gado gado gado mun ji wani ya je ya kai kuka wajen wani sarki cewa an cuce su kan gado aka ce wa ya cuce ku ya ce abubakar ne ya ce lalle abubakar ya yi cuta to bayan abubakar wa ya cuce ku sai ya ce umar ne lalle umar ya yi cuta bayan umar wa ya cuce ku ya ce usman ne ya ce kai usman ya yi cuta amma bayan usman wa ya cuce ku sai zaga shuru kaga muna biki da sai ya ce ali ne saboda mulki ya koma hannun ali ko bai koma ba ya ba da gadan hau to Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce ma a mubaya at ali li abi bakar radiyallahu anhu ma fi bidayatil amri a farkon al'amarin mubaya'an da aka yi ma abubakar sayyidina ali na daga cikin tsawon farko farkon da suka zo suka yi mubaya'a ba wanda ya ce bai yi ba Mala ce, Ƙala ibn kasirin rahimahullah, Mala ibn kasir Allah ji kanshi ya ce, Ba'ada an saƙa ba'adar riwayati dalla alamu bayati Ali li Abi Bakarin fi bidayati ahadihi bayan da ya ka ruwayoyi da suke nuni akan cewa Sayyidina Ali ya zo ya yi ma Abubakar mubaya'a tun farkon zaman Abubakar khalifa. Jama'a bar ku ga yadda ake mubaya'a. Shi fa mubaya'a ko zuwa ake ƙarara malam tashi. kun gano wannan in ya zo yin mubaya'a za su gaisa kodun kuma nan za su kuma su gaisa haka haka sai ce na yi maka mubaya'a magana zai yi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai ya faɗa shi kuma ya ce ya karɓa kuna gano wannan da kyau ko to in ya zama an zo bai iya faɗi ba to za a laƙana mai abin da zai faɗa shine ya yi mubaya'a to warware wannan mubaya'ar to bala'i ce to shine mata su in za su yi mubaya'a magana annabi yake da su ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza kun yadda eh sai ce nayi mubaya'a da ku ina fatan mun gano wannan da kyau to shi sai da kowa dubunnan ɗaruruwan sahabban nan sai da kowa ya zo yi ma abubakar mubaya'a ina fatan mun gano wannan da kyau kowa sai da yi haka yake yi to shine ali bayan rasuwan fatima sai da ya komo ya zo ya ƙara sabunta mubaya'an shi to shi ne sai Mala yake cewa, wa hazan lahik bi Ali radiyallahu anhu, cewa Ali ya yi mubaya'a tun farkon mubaya'a wannan abin da ya dace da shi kenan. Wallazi ta dullu alaihi al'athar min shuhudihi ma'a salawat abin da ke tabbatar da cewa sayyidina Ali yana nan da mubaya'an shiga Abubakar shine duk salloli yana halatta da shi yake a masallacin annabi, kuma Abubakar ne liman. wa khurujihi ma'ahu ila dhilqissa sannan kuma ya bi sayyidina Abubakar yakin dhilqissa ba'da mautin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan rasuwan annabi lokacin da aka yaƙi mutanen da suka hana zakka kun tuna ko mun zo nan da littafin tarihu alwa alkamil fi tarih na ibn athir mun zo mun karanta a nan Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa kama sanuriduhu kamar yadda za mu zo da bayanin a gaba Mala ya ce wa bazluhu lahun nasiha sannan an samu sayyidina Ali yana zuwa yana ma Abubakar nasiha wa mashwara baina yadaihi kuma yana zuwa yana kawo shawara gaban sayyidina Abubakar wa amma ma ya ati min mubaya'ati iyahu ba'da mauti Fatima Mala ya ce amma bayanin da zai zo cewa bayan rasuwan Fatima Ali ya zo ya ƙara sabunta mubaya'a kun gano wannan da kyau ko wannan za a yi bayani kuma za a fitar da me yasa Mahala ya ce wa ƙaran matar ba'ada abiha alaihi salam, ai Fatima ta rasu bayan rasuwan mahaifinta annabi bi sittati ashhurin da wata shida ne. Falizalika mahmulun ala annaha bai'atan thaniya. Mahala ya ce wannan yana nuni akan cewa mu baya'a ne na biyu a zalat ma kana kada waƙa'a min wahasha damuwan da ya samu ne lokacin da aka yi maganan gado shine Ali ya zo ya goge bisababil kalami fil miras saboda maganan gado wa man uhu iyahum zalika bin nas min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma Abubakar ya hana gado ne saboda nassi karara da yake da shi daga annabi ai mun karanta wannan ko wannan bayani yana cikin albidayatu wan nihaya mujalladi na shida shafi na ɗari uku da shida shafi na ɗari uku da bakwai duk ku karanta akwai ilimi mai yawa ɗalibin ilimi kamata ya gabi da wannan haya nan ka zauna ka karance shi duka mana ina fatan mun gano wannan da kyau ka karance duka shine za ka iya magana na ilimi amma in ba haka ba ko to sai harbati mati Allah ya shiryar da mu malai ce wa qala ibn hajarin ibn hajar ya faɗi fi shari hadisi aisha al-musharu ilaihi anifan da ya zo sharhin wancan hadisin na aisha da muka isharar shi a kitabul magazi cikin bukhari a ɗazu sai ibn hajar ya ce wa qad tamassaka rafida bi ta'akhur ali an bai'ati abi bakarin yan shi'a sun makalkale ma ruwayan da ya ce aliyu bai zo yayi mubaya'a da wuri ba ila an matat fatima har zuwa mutuwan fatima وخزيانهم في ذلك المشهور مالن yace da kuma abubuwan da suka kawo na ɓatanci dangane da wannan al'amari duk sun makalkale mana suka ci ganin bai mu baya an ba sai da aka tirsasa shi sai da aka duk ƙarya suke kawo malin yace fi hazal hadis ma yadfa'u hujjatahum malin yace a cikin wannan hadisi akwai abin da ke ruguza hujjatihim hujjansu وقد صح ابن هبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر yace hadisi gashi ya zo wanda ibn hibban ya inganta shi hadisin abu sa'idin al-khudri cewa sayyidina alran da kowa ya mubaya'a shi ma ranan yayi wa amma ma waqa fi muslimin an zuhuri amma ruwayan da ya zo daga sayyidina al'imam Muslim daga al'imam Zuhuri, annan rajulan ƙala lahu, wani mutum ya ce, Lam yi baya Aliyu a babakarin hatta matar Fatima, lima, ko? Lam yi baya Ali, Ali bai mu baya a ga Abubakar ba, har sai da Fatima ta rasu me ya kawo haka, ƙala sai ce la, wala ahadun min bani hashin ba, Ali kaɗai ba. duk banu hashim ba wanda ya yi mubaya amma. Mala ce faƙadar da afahul baihaqi wannan maganan baihaqi ya raunata ta, bi anna zuhuri lam yasniduhu saboda zuhuri bai kawo isnadin maganan ba, tunda yana nan da aka yi. Wa annan riwaya al-mausula an abi sa'idin asah, ruwayan da ta zo mai cikakkiyar isnadi daga abu sa'id ita ce mafi inganci. وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية mala ya ce wani malamin sai ya ce a haɗa su duka ya aiki da su cewa ya yi mubaya'an farko ita kuma wancan mubaya'a ce ta biyu mu'akkadun lil awwal tana ƙara ƙarfafa ruwayan farko ne kuna fahimtar wannan ko mala ya ce li izalati ma kana waqa bi sababil mirasi kama taqaddama ya zo ya jaddada mubaya'a ne saboda abin da ya faru sakamakon matsalan gado wa'ala haza fa ya hamilu ƙaunin zuhuri lam yubayi'uhu ali cewa ali bai mai mubaya'a ba fi tilkal ayyami a waɗannan kwanuka ala iradatul mulazimatal lahu wal hudur indahu sai a ce kwanakin da ya hana gado to ali ya yi fushi sai ya zamanto bai halartar majalisi na wasu ‘yan kwanuka wa ma ashba zalika yace irin abin da za a yi fassara kenan fa inna fin qita'in mithlihi an mithli ma yuhimu man la yu'rafu batinu am ma lam yu'raf batin al-amr annahu bi sababi adam rida bi khilafatihi mala ce fa inna fin qita'in mithlahu domin kaman sayyidina ali a ce ya janye jikin shi an mislihi ga mutum irin abubakar irin wannan halin ma yuhimu abu ne wanda zai ɗimautar malla yu'rafu batinal amr wanda bai san abin da ya faru a asali ba annahu bisababi adamin rida bi khilafati sai ce ai bai yadda da khalifanci abubakar ba ne ya sa aka daina ganin shi a'a ba bai yadda ba ne matsalan gado ne kuma kwana biyu ta wuce shi kenan malai ce fa atlaka man atlaka zalika wanda zai je na surutu haka zai je ta surute ku rabu da su malai sai yake cewa wa bi sababi zalika azhara ali al mubaya'a da wannan maganan aka fara cece ku ce sai sayyidina ali zo ya bayyana mubaya'a allati da mauti Fatima alaiha salam wanda sai da Fatima ta rasu li izalati hadhihi shubha saboda a kawar da wancan shubuhan a sha su ma ana kai masa hari da shubuha kenan a karanta fatawul bari mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da casa'in da biyar ƙultu malam ya ce wa mimma ya shahadu li sihhati mubaya'ati ali abin da ke ƙara inganta cewa ali yayi mubaya'a wa zubairu Zubair ma ya yi mubaya'a li Abi Bakarin sun Sayyidina Abubakar mubaya'a fi bidayatil amr a farkon al'amari ma rawahul hakim min hadisi Ibrahim bin Abdurrahman bin Aufin wa fihi a cikin wannan hadisi ya ce anna Ababakar lamma buyi'a Abubakar yayin da aka yi mai mubaya'a khataban nasa sai wa mutane jawabi wa zakara min adami hirsi alal khilafa a ciki kuma ya bayyana wa mutane ba yana kwaɗayin shugabanci ba ne, wa adamar ragabatihi fiha kuma baya kwaɗayi da ƙwalla fare a kai, ila ƙaulihi har inda ya ce, faƙabilal muhajiru na maƙala, dukkanin muhajirai sun yadda da maganar abubakar wa ma'ata zarabihi da irin uzurin da ya kawo. Ƙala Ali sai Sayyidina Ali wa Zubairu da Sayyidina Zubairu suka ce, ما غضبنا إلا لأن قد أخرنا عن المشاور عن المشاورة yace mu abin da ya dame mu shine sanda aka yi shawara a sake fata banu sa'ida da ba a kira mu ba wannan ne ya bata mana rai wa inna lanara anna ababakar a haƙƙun nasu biha kuma mu muna ganin ba wanda ya kai abubakar cancanta ba da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabi domin innahu la sahibul gar domin shi ne sahibul gar iz huma fil gar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wa thani yasnain wa inna lan na'lama bi sharafihi wa kibrihi mun san girman shi mun san daukakan shi wa laqad amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bin nasi bis salati bin nasi wa huwa hayyun kuma annabi ya umarce shi da ya jagoranci mutane sallah annabi na raye kun gano wannan da kyau ko al-imamu hakim ya fitar da wannan cikin al-mustadrak mujalladi na uku shafi na saba'in lamba hadis na dubu hudu dari hudu da ishirin da biyu wa qala sahihun ala sharɗi shekhaini ya ce wannan hadisi ya inganta a bisa sharɗin bukhari da muslim walam yukharrijahu sai dai basu fitar da shi ba wa wafaqahu zahabi al-imamu zahabi ya mara mai baya akan haka jama'a kun ji wannan wasu daga cikin dalilai ne wanda ke ƙara tabbatar mana da cewa sun yi mabaya ko ba su yi ba amma jiyan da 'yan shiya suke ta ƙoƙarin caccanza abubuwa don Allah in baka tsaya kayi karatu mai kyau ba tun san da karatu zai iya zama a ƙwaƙwalwanka dole a wasa da hankalinka za ka iya ba su ansa in baka san wannan ba kuma ɗan shiya zai jira ka sai ran da ka zama malami ne zai ƙalubalance ka kafin nan ya gama ɓatar da duk wanda zai ɓatar sanda za ka yunƙura ka ce za ka ba shi ansa lokacin kuma ka makara sa yanzu da ake karantar da kai wannan ka tsaya ka fahimta sannan ka tara waɗannan littafan ka aji ka adana su za su amfanar da kai yanzu da gobe da jibi da nan gaba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce wa bihaza tandahidu da'awar rafidi da waɗannan bayanai da suka gabata za a rugurguje wancan da'awa na wannan ɗan shi'a fi za'amihi anna sahaba a bisa riya wanda ya cewa sahabbai lam yattafiqu ala mubaya'ati abi bakarin cewa wai ba su haɗu akan yi ma abubakar mubaya'a ba wa inkaruhu ijma as-sahaba ala bai'atihi da kuma inkarin da yayi na cewa wai sahabbai ba su yi ijma'i ba ko sun fandare sun kauce ba su zo sun yi mubaya'a to duk bayanan da muka gabatar to za su rushe abin da yake da'awa za su bayyana ma al'umma a fili ba daidai ya faɗi ba wato bayyana anna mastadalla bihi min ba'd al-akhbar al-warida sannan bayanan da muka gabatar za su bayyana cewa abin da ya kafa hujja da shi na wasu hadisai da suka zo ko labarai da aka ambata fi kutubi tarih a cikin littattafan tarihi bi takhallufi ba'd afrat cewa wai akwai wasu ɗaiɗakun mutane da ba su zo sun yi mubaya'a ba an bai'ata abi bakarin cewa wai ba su yi masayidina abubakar mubaya'a ba la tasbutu inda tahqiq Mala ya ce in an zo ƙoƙarin tabbatar da tantance abin da yake daidai abin da ya faɗi ɗin ba su tabbata ba. Wala taqwa ala mu'aradatar riwayatis sahiha sannan waɗannan ruwayoyin ba su da ƙarfin da za su iya fito na fito da ruwayoyi ingantattu addalatu ala ijma'is sahaba waɗanda suke nuni akan cewa sabai sun haɗu ala bai'ati abi bakarin akan yi masa yadda abubakar mubaya'a allati tanaqala al muhaddisuna fi kutubihim wanda waɗannan ruwayoyi malaman hadisi malaman hadisi sun kawo su cikin littattafansu wa haka mu alaiha bi sihhat wa thubut kuma suka tabbatar da cewa waɗannan ruwayoyi sun tabbata kuma sun inganta cewa dukkanin sahabbai ne suka zo suka yi ma Abubakar mubaya'a ba wai labaran kanzan kurege da shi wannan mutumin yake kawowa cewa wai ba a zo an yi ma abubakar mubaya'a ba wa ma nassa alaihi muhaqqiquna male ce da abin da malaman da ke tacewa da tabbatar da gaskiya suke bayani min ahlus sunna daga cikin malaman ahlus sunna min alqata'i bi ijma'i sahaba ala bai'ati siddiq cewa dukkanin sahabbai sun haɗu akan cewa an yi masayidina abubakar mubaya'a to kun ga daga daidai nan ƙaryen shi ke bayyana ya ce ba zai kawo wani al'amari ba sai abin da dukkanin ɓangarorin guda biyu suka haɗa a kai, cewa ai duk ɓangarorin guda biyu sun haɗa kan cewa ba a yi ma'abubakar mu baya'a ba, sai ga shi malam ƙarara yana ƙaryata shi cewa malaman ahalus sunna sun haɗa kan cewa lalle an yi ma sai da na abubakar mu baya'a. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Wancan cewa ya kawo abin da kowane ɓangare sun haɗa kai. ƙarya ce. Mala ya ce wa'ala anna khilafata abi bakarin kuma wannan ɗan shi'a yana riya cewa khalifancin sayyidina abubakar ba ta tabbata ba, sai malam ya ce wannan khalifancin na abubakar laulam yanka idil ijma alaiha, ko da kuma ijma'i bai haɗa kanta mina sahaba, sabai bai su ijma'i ba, lim yakun zalika qadihan fi sihatiha. wannan ba zai yi suka a kan ingancin wannan khalifanci na abubakar ba, iz annahu laysa min sharɗin bai'a, domin ai bai daga cikin sharaɗin mu baya'a, ijma'un nasu alaiha cewa wai sai mutane sun yi ijma'i a kanta. Wa mu baya atahum jami'ahum ko kuma sai kowa ya zo yi mu baya'a wannan bai daga cikin ingancin mu baya'a, kama huwa muqarrar indal ulama kamar yanda wannan ya tabbata a wajen malamai. fi siyasati shar'iyya a cikin littattafan da suke rubutawa da ke bayani akan jagoranci na shari'a ba wanda ya faɗi cewa wai sai an gama haɗuwa baki ɗaya an yi mubaya'a sannan ne wai khalifanci da mubaya'a ta tabbata wannan ba daidai ba ne qala ibnu jama'a ibnu jama'a yake cewa wala yashtaritu fi ahalil bai'a ba wanda ya kawo wani sharaɗi dangane da cewa wai waɗanda za su yi mubaya'a sai sun zama adadin mahsus sun kai wani adadi na musamman bal man tayassara hudurahu inda aqdiha sai dai abinda malamai suka ce duk wanda ya samu dama ya halarci mubaya'a to shikenan in suka yi mubaya'a mubaya'a ta yi wala ta tawaqqafu sihhatiha ala mubaya'ati ahli al-amsar kuma ba wai sai duk mutanen gari sun haɗu sun yi mubaya'a wai sannan ne mubaya'a take kulluwa ba kun gano wannan da kyau ko bal mata balagab ko balagadhum in labari ya zo masa an zaɓuwa ne mala ce lazimahum muwafaqatu wajibi ne su dace da wannan iza kana al-ma'hudu lahu ahalan laha in wanda aka zaba din ya cancanta ka karanta tahrir al-ahkam fi tadbir ahal al-islam a shafi na 53 an yi ma Abubakar mubaya a wajen dubunnan ɗaruruwan mutane mun gano wannan sai lissafo wasu mutanen da kun zo kun ji mun karanta a cikin littafi ƙarya ma yi masu cewa ai wane da wane ma ba su zo ba wane da wane ma ba su zo ba in ba su zo ba to sai me dama sharaɗi ne ba sharaɗi ba ne yanzu ba ma khalifanci ba annabta a garin makka sanda annabi ya fara da'awa ‘yan garin ba su yadda ba wannan ya nuna cewa annabtan ba ta yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shirme ne kawai yanzu sai da na alisan da ya zama khalifa waɗanda ba su yadda da khalifancin shi ba sun fi wanda suka yadda yawa kun fahimci wannan wannan ya nuna cewa sayyidina Ali ba khalifa ba ne? Abubuwa ne kawai suke kawowa na ra'ayi da son zuciya, wanda duk wanda ka ratsa a lunguce kawo dalilinka na abin da kake faɗi ba zai iya ba. Allah shi kyauta. Malai ce, Balmata mattafaka ahlul halli wal aqad duk lokacin da masu ilimi masu hankali dattawan al'umma masu faɗa aji suka haɗu ala rajulin cewa wane ne jagora tan matlahul bai'a ta wannan mubaya ta tabbata wa lazimatil jami' kuma wannan shugabanci ya lazimci kowa wa ala haza fala yadurru ababakarin to akan wannan ba abin da zai cutar da abubakar wala yaqadahu fi khilafatihi ba abin da zai suka kan khalifancin shi ta akhur ba'd afrad wai dan an samu su ɗaiɗaku ba su zo ba an bai'atihi بعد اتفاق جمهور الصحابة عليها bayan mafi yawancin sahabbai sun haɗa kan cewa abubakar ne khalifa bal inna haza law sabata mala ce kai maganan ma da yake faɗin wai ga wasu mutum goma ko sha biyu ba su zo ba da ya tabbata la kana qadhan fi haqqil mutakhallifin an bai'atihi da waɗanda ba su zo ba ne suka ya tabbata kan su ba abubakar ba li khurujihim anil jama'a saboda sun yi ma jama'ar musulmi tawaye, wa mattafaka alaihi ahalar ra'ayi fihim da kuma abin da masu hankalin cikinsu suka yadda mai kyau ne, su suka ware suka ƙibi, to wannan suka ne a kansu ya bayyana su ba mutanen kirki ba ne bai halatta a bi su ba a musulunci. Kuna gano wannan da kyau ku? Ku kiyaye wannan maganta da muhimmanci. Summa inna hadhar rafidhi Male ce sannan wannan ɗan shi'a ma'addi'a'ihi tare da da'awan da ya yi adamal ijima ala bai'ati abi bakarin cewa wai ba a yi ijima'i wajen yi ma abubakar mubaya'a ba wa za'amuhu takhallufu ba'd al-afrad anha yariya cewa ga wasu ɗaiɗaku ba zo sun yi mubaya'an ba la yastati'u an yunkira rujuwa ha'ula'i al-mutakhallifin an ra'ayihim kuma bai isa ya inkarin cewa su waɗanda ya ce ba su zo sun yi mubaya'an ba a farko kuma bai isa ya ce ba su komo daga baya sun tuba sun yi mubaya'an ba wa dukhulihim fil bai'a ba'da zalika sun komo daga baya sun yi mubaya'a bal innahu ya'tarifu bi hadha shi kanshi ya yarda da haka wa hina izin fala hujjata lahu fi qaul malin yace bai da hujja aw ijtihadin ko wani ijtihadi raja anhu sahibuhu ila ma yara annahu al-haqq was-sawab mutum ne ya faɗi magana ko ya aikata aiki daga baya sai gano ba daidai ba ne sai soke ya batta kuma ka komo kana danganta mai ita wannan ƙarya kake yi fa kaifa wa qad hasala al-ijma' wal ittifaq ala bai'at as-siddiq awwal al-amr malai ce to kuma ya zai yi bayan duk duniya sun haɗu sun yi mubaya'a sun yarda da khalifancin Abubakar mun gano wannan da kyau ko malai ya ce wa atalaffat alai halqulub ko wal abidan min awwal yawmin sannan an samu zukatan mutane da jukkunansu da komi nasu ya haɗu ya gamsu da cewa sayyidina abubakar shine jagoran al'umma jama'a ba yau fa aka saba a zauna ana musun jagorancin mutanen kirki ba kawai zamun nan da suka gabata ne Allah yake maimaita muku domin ya bayyana muku mutanen banzan cikin ku ba amma in ba ku gane abin da Allah yake muku ba ku kwa gane a makare sanda kuka shiga kabari Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.